لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haduwarmu a markazu ahalus sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magara yau muna litinin 22 ga wata na ramadan hijira shekara 437 wanda ya dace da 27 ga wata na shidda shekara 2016 a karatunmu na jiya mun tsaya cikin suratul an'am suratul an'am mun tsaya aya ta 26 ta wannan sura wanda kenan insha Allah yau za mu tashi aya ta 27 a kayan nan cikin bayani da na yi na jiya na matsa'alar ta mai da al'amurra zuwa ga shugabanni cikin yan uwa wani ya mun tambaya kuma ya kan yi abin da yake kan nashi iyakan wani matsa'alar da yake cewa to bayani da aka yi na mai da arziki ga Allah kenan shugabanni shi kenan su yabin suka ga dama kenan ba ruwan mu kurin ya azamna ana kallon su ko kaza a abinda muka yi bayani ko ne bayani a jiya abu ne wanda iya da alaka da aƙida ta mai imani aƙida ta tauhidi na rububiya abu ne wanda iya daga cikin jigo na rayuwa ta musulmi da aƙida ta mai da al'amurra komi zuwa ga Allah wanda kuma wani aƙida hatta ƙware shawa duk da kawurcinsu a wancan zamani idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa annabi salama inda zaka tambaye su wane ne wanda ke biyadi malkuti kullu shay wane ne wa yujru wala yujara alai duk wannan za su ce Allah ne kullillah kullillah duk wannan amsa hatta ƙware shawa sun san da wannan aƙida kuma suna da ita shi na ci a yau musulmi da dama hankalinmu ganin irin abin da yake jan rayuwarmu shuraren wasu kafafen watsa labaru wanda a kabin ka bane ba sai aƙida mu ta koma irin tasu irin aƙida ta mara ubangiji mara mahalicci wanda baka aƙida da wani mai ikon komi a hannun shi sai ta mai da komi a kanka ko ga wani wanda yawan wannan shine ya kawo bambancin musulmi da kahuri kahuri shine daga samun matsala a rayuwa nan da nan sai kashe kanshi amma mai imani ya san da abu na kudura na magana kadara na komi a hannun Allah shi ke ragewa mummuni ciwon wani bala'i da ya same shi shi muka ce a jiya bayan mun karanta aya ta wa in yi masa saka lawa bidurun fala kashi falahu illahu wa yi masa saka bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir muka kawo cewa ma yaftahi Allahu lin nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma وما يمسك فلا مرسل من بعدي هو العزيز الحكيم muka kawo ayar da Allah subhanahu wataala ke cewa duk irin abin da Allah ya bude na rahama ga mutane ba mai iya rihewa kuma wa mayu kuma duk abin da ya rike na rahamar ya hana ku kun ba mai saka muku wannan iya cikin jigo na musulmi ya san da cewa kenan komi a jigon abin a hannun Allah ke wannan shugaba mai bayan shugaba za ku iya dace shugaba na kware ko na banza amma wai kama ɗauki abin mai meka in wani misali yau shugaba na yau ko na gobe duk shugaba iya so a ce a zamanin shi ma an samu kaza zai iya bugawa ya buga ya buga ya kasa samun cin nasara ko bai wa nawa shugaba zai kafama a cikin ma ba dan Allah ba dan a hodi a ce ai shi a zamanin shi aka yi kaza amma wani zai zo ya buga ya buga iya kallo ba yanda ya iya Allah bai bude ba idan wani ya mai katari shi ma sai a samu nasara a zamanin shi sai a samu alherin hayar da alfahari da kudin da kuce shi yake yi shi yayi shi yace abin da kamata mu musulmi musulmi cewa wannan jigo ne na aqida hatta na garuwa cikin sahih bukhari ne sauran wurare annabi sallallahu alaihi wasallam iya bayanin cewa Allah subhanahu wataala yana cewa dan adam yuzini ibn adam yusuf dara wa ana dara wa ana qullibu layla wan nahar manzon hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa Allah mai girma da buwaya yana cewa dan adam yana cutar da ni wata ruwa iya zagi na me zagin Allah yace Allah yace dan adam iya zagin zamani Allah wurin zamani kaza kaza wannan zamani me yake ni kenan an samu talauci an samu matsala sai kai ka dan abin ga zamani wannan zamanin Allah wurin zamanin Allah wurin shi zamanin kaza ne wannan zamanin zamanin banza ne a'a yace wannan zagin zamani da kai Allah yace ni kaza ka haka Allah ce su guda ana da Allah ce ni ne zamani uqallibu dal wan nahar ni nake juye dai da rana an bai gani an kaga alkhairi kaga sharri da bare hannun Allah babu wani ba hannun wani zamani wannan shine wa jigo na aqida ta musulmi ka san komi Allah ke ji da mare shi shi ke ji duniya da lahira yadda yake so in kaga alheri ayi godiya gare shi daga hannun shi yake aga kishin alheri daga wurin shi yake mu gyara ko mu nemi warwara a hannun shi sai mu koma gare shi mu nemi warwara in alheri ne sai mu goje mishi kuma ya ƙara mana dan shi kasu lazi dan kuma ce ko kuma ke wannan shine yake cewa kenan a yau shi idan ka diba kenan tunanin mu kurin hiran mu maganar mu wasu ma aqidar mu kurin kaga arziki yanzu a Niger shugaba ne wannan shugaba ya kawo shi in kaga talauci mugun shi a zage shi kai shugaba ne babu kaza kaza ta talauce kai ta kai har in ruwa aka sa mutane ruwa yau ta ka kira mutane idan aka samu damuna mai albarka za su dangana ga shugaba in aka samu hori su ce shugaban kaza ne haka ke ba don wani abu ne iya da alaka da akida ya kamata mu dole mu gyara mu san musamman alƙibla muna da alƙibla ta rayuwa ta masu imani mu san da komai a hannun Allah yake kuma babu zai yi ba nemi wanda zama ga alama zai mana adalci kaza kaza wannan daban amma mu san jigon abin komai a hannun Allah yake don mun karanta ba magana ba wai shi wai shugaban mutum ne ba wani kamar komi kana iya shugabanci ka rasa ko ko bai wa mun karanta nasun qur'ani Allah ya wadi qul allahumma malikal mulk kuma ayatul qur'ani qul allahumma malikal mulk yace tuzil mulka man tashau wa tanzi'ul mulka mimman tashau wa tu'izzu man tashau wa tudhillu man tashau bi yadika alkhair innaka ala kulli shay'in qadir yace Allah ba annabi manzo ka ga mutane Allah shine malikal mulk kuma zuwa bai laƙi da a sa ka kan sayati Allah shi ne malikar mulki dukkan mulkin gaba da nashi ne kuma ya ce tutsin mulkin mantasha kai Allah shi ke ba mulki wanda ya so nan mantasha ba an nema wanda Allah ke so ba so na kwari a wanda ya so ba iya ba mutum banza mulki iya iya ba dan duniya dan wuta a bashi mulki ya mallake ku yawa ba wani na ci abu an ta wala kashi bin alaki a shi dai Allah shi ke zaɓa a cikin bayi sai ce wani shi ne ya ba shi iya so bai so haka Allah kaddara kuma idan ya so ce wa tanzu da mulkin mutasha kuma mulki yace ni nake amshewa ga wanda na so wannan bai na ki da kasanta haka nan kullum ana ka tare a buga a buga inda rabo na ku samu ba rabo da samu ba inda rabo wannan kin kai ne wajen neman ma ka mutu wajen neman ku kana hama ka rike ka mutu duk wani abu na hannun Allah amma mu san abin ɗan wa abu ne komi abu ne hannun Allah eh mu san abin daga Allah yake idan muna da mota warwara wani matsala to ga tushen ta inda za mu je mu nemi warwara mu koma ga Allah subhanahu wataala eh ba mu warwara halin da muke ciki sai insha Allah za mu dasa karatunmu a ayata 27 ta سورة الأنعام سلام محمد إبراهيم بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين نعم بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون
نعم ولو ترى إذ وقفوا على النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولو ترى إذ وقفوا على النار عند نعم الله سبحانه وتعالى yana ba mu labarin halin kahurai a hilin kiyama ya ce walau tara idh wuqifu ala nar inda za ka ga lokacin da aka tsaye da kahurai akan wuta ma'ana da kaga nan a irin masharikin tsarin magana shi da kaga abin tashin abin mamaki walau tara izu kifu alallah inda ka gansu a lokacin da aka tseda su a baki akan wuta faƙalu ya laitana nuraddu wa la nukazzib bi ayati rabbina wa nakunu minal mu'minin ga su a bakin wuta a lokacin da babu wata gardama gab kuma su ne ga su tabbas inda za ka li wannan mashaharikin ba za ka ga mashaharikin abin tashin hankali a matausi lokacin da su wa'annan kanu su ne suke magana cewa ya laitana nurar za su yi guri tamanni ya dama za su guri an wani tamanni abin da bai samuwa abin da bai ya huce ga neman dama kaza dama kaza dama nuraddu wala nukadibu ayati rabbina dama a maida mu duniya idan mun koma duniya kuma dama ba za mu zama cikin masu karyatar da ubangiji mu ba kuma za su yi burin wa nakuna min almu'minin mu zama to daga cikin masu imani na ce za su yi tamanna abu uku za su yi burin dama su koma duniya za su yi burin da kasu zama to masu karyatar da magana Allah za su yi burin zama to da masu imani haka za su yi buri ta mani don me yasa sun ga haza an kasa an danna a wuta amma tambaye a fasiru na haza am antum la tubsirun shin wannan matsayi ne a duniya an ranku aya ya kuta tsayi ne ai wasa da hankalin ku ne za a kasa a danna a bakin wuta a ce a fasiru na haza am antum la tubsirun wannan matsayi ne ko ba ku gani gata ita matsayin ce wuta wannan tambaya ce ta tada hankali kenan za su yi burin abu uku abin da bai yiwu a maido su duniya kasu ta magana Allah kasu zama su da masu imani Allah ce ban badalahum ma kanu yuqsuna min qabl nan kalma ta bal idrab an idrab akan mi nan abin da suke buri na su koma duniya su gyara su kaza kaza ba kaza ba magana ta so ma kuma shirme ne me ya kawo su yin wannan magana ya ce badalahun makanu yi kufu ne min kabar kenan ƙarya ce ba magana wacce ta gaskiya ta gurin imani ta watar imani a gyara a'a abin da ya kasu wannan magana badalahun makanu yi kufu ne min kabar abin da suke ɓoya na kafurci na ƙaryatar da maganar Allah abin nan da yake wani kawuci shi ne ya bayyana kenan sakamakon aikin kawurci ne suka ta haza kenan ganin tashin hankalin kiyama ne yasa suke wannan magana ta amaida su ta su ƙaryata su yi imani ƙarya ce ba magana gaskiya imani bace ba wannan abin suka gani kenan tashin hankalin kiyama ne yasa su wannan magana yalla ce walau ruddu la'adu limanu an kuma abinda suke cewa a maida su Allah ce ko da an maida su duniya yanzu ke neman a maida su duniya ta ce la'adu ne manu anu da sun sake komawa halinsu na jiya na abin da aka hana su ya sun yi idan kakka damu da su shirme ne wannan ganin wuya ce ta suke wannan magana amma ko da an maida su duniya halinsu ne haka nan halin karetawa ya ce wa innahum lakadibun ƙarya ce Allah ce ƙarya ce suke ta magana za ta gyara ba magana gyara halin su kenan haka yin ba magana wani amfanin nema a komo duniya وقالوا
إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين Allah ke cewa ga ha- ga maganarsu a duniya waƙalu sun ce a duniya maganarsu kenan in hiya illa hayatuna duniya ai babu wata maganar rayuwa ta biyu kuna rayuwa guda ce rayuwa ta duniya wani wala ka cewa za'aman ladina kafaru allan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma tunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala allahi yasir kawurai haka suke ce tana riya a baka za'aman ladina kafaru allan yub'athu suna ce su har abada ba magana mutu a tashi a mutu a tashi a alashi annabi kul ka gaya wa masu wannan magana bala tabbas i wa rabbi kuma Allah ta annabi rantsuwa ka rantse da Allah ubangijinka abin suke turewa tabbas akwai shi kuma ka ce ka rantse da ubangijinka na tuba a sunna tabbas za ta doku kuma wani ba wani bima amiltum za a ba ku labarin ta abin da ba ta duniya dalla dalla kamar sai na alake cewa matsalar da man adam yake cewa law anna idza mitna bu'tna kai ce law anna idza mitna turukna lakad mudrata bi kulli hayy ita walakinna idza mitna bu'tna wa ba'da ta nus'al an kulli shay yake cewa inda al'amarin dan adam inda har inda muka mutu shikenan kamar suke tsammani mutum ya mutu ake ya kare ya huta zama kasa inda har idan mutum ya mutu an kare bar shi za ya ta da mu da mutu a hutu shi haka ne to laki amma lamarin da ke ciki idan mutu na kusina ta zo mu za a yi kuma an tada mace kuma nusa al'an kudu shi za a tambaye mu duk abin da muka gudanar na rayuwa a nan duniya za a ma bincike kan shi kenan tabbas Allah tabbatar cewa ta doku za a yi sun rasu na bu'un da bi ma amintu cikin mazalika ala Allah sai kuma ajin Allah bane mai sauki ya ita da kowa ya ma kowa ya sabon duk irin abin da shin uda a cikin rayuwar ta duniya yace wannan haka suke hode a duniya in hiya illa hayatun duniya babu wata rayuwa daban illa rayuwar mu ta duniya da muka rayu a duniya an kare kuma wa manana bi bi mabu'usin kuma mu ba a taro bayan mutuwa wani shi tunanin kawuri kullun shi duniya da raya kullun duniya bai da aƙida ta nan son duniya a gina kaza a kyara kaza a kyara kaza ba magana ɗaya ta gaba kurin duniya daga nan an ƙare bakin guntu da yawa shike Allah ce walau tara iz wuqifu ala rabbihim masu wannan aƙida inda zaka gansu lokacin da aka tsaida su a gaban ubangiji da kaga amma mamaki inda haka da kaga wani mashhad mitatar hankali iz wuqifu ala rabbihim qala alaisa hata bil haq Allah zai tsira su ta musu tambaya alaisa hata bil haq gashi da yau wani tambaya ce a hilin kiyama duk sun ga irin abin da ya kasance a mashhad a hilin kiyama za ce wannan alaisa hata bil haq shin ita wannan rana ta kiyama da da kuke cewa babu he rayuwar duniya babu shin wannan rana yanzu ba gaskiya bace ba kuna ta yanzu ba an fi gana yanzu babu ita ba gaskiya bace wani wani babu ita ƙaru ba da ai ba gadan za su yi hakan gaskiya ce ya bu na hili bala hamma za su ce wa rabbina bala wa rabbina eh mun rantsa da ubangijinmu hada rantsuwa sun ga haza sun ba magana gyara to gina wannan magana Allah zai musu tambaya su tabbatar da hujja ta tabbata a kansu wannan kiyama ce da suke inkari ta tabbata kuma ba wai dan sun ce a yanzu an wari gari kiyama sun imani da kiyama ta tabbata ita ce ba ta musu amfanin komi ta ce fa zuku la azaba bima kuntum takfurun ba barin ku zai abadan ku amince yanzu a Allah zai hukumta cewa yanzu ku ci gaba da dandanar azaba ku dandana azaba dalilin kafircewa da kuka yi a duniya ba magana gyara kenan Allah ci gaba قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزنون na'am kad khasira alladhina kadzabu bi liqa'i Allah kad khasira alladhina kafaru bi liqa'i Allah eh, kad khasira alladhina kadzabu bi liqa'i Allah Allah ta hakika sun tabi suwa waɗanda suka ƙaryatar da gamuwa da Allah in wa kuma ta wannan sura mun tana jaddada lamarin magana ta tashin kiyama ta baka hujjoji da hadarin ƙaryatar da wunin kiyama waɗanda suke ƙaryata da wunin kiyama tabbas sun taɓe suna ƙaryatawa babu ita hatta iza ja'atu musa'atu bakatata suna nan har kiyama ta zo kwara ba tare ba da shiri kuma ƙalu ya hasaratana alama faratana fiha za su rinka wata nadama cewa wayo kai can hasararmu wayo mun gama yawo kai ta hasararmu da muka yi mun yi sakaki mun bar aiki don wannan rana kenan mun yi sakaki akan wani kiyama mun yadda lamarinta gashi kuma ta tabbata za su tabbatar da hasara wahum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim za su yi kiyama da lauhukansu a gadon bayansu sun tsoko laifinsu kamar ta nan Allah subhanahu wata'ala yana suranta laihi a siffan wata halitta ka ɗauko a gadon baya da na biya magana hatta inda yake wa kashe mutane masu ɓoye kayan jama'a kiciya ku yi hankali wa kan mutum yanzu muhimmin kiyama da akuya ko rago ko raƙumi iya mai boda ya ɗauko shi a wuyan shi yanzu a mutum lodi na laihi ya zo a fili da an gaishe a san ga matsayin shi don ta kiyama an ce ana kiran kiyama ya mutu bulu sara'i rana ce wata ainihin kiyama ba wani magana tambaya kowa zai gane mutum da ganin shi kowa zai bayyana a halin shi in barawo ne kowa mai gari ne kowa da tutar shi abu ne zai ake rayuwa ta hakika nan duniya ke rayuwa cikin matsala cikin duhu kowa ga shi da san halin daga ciki ba amma kiyama hilin kiyama rayuwa ce da kowa zai bayyana ana bayyana kowa halin shi zai bayyana zai zo doke da halin shi da aikin shi annabi ce idan ya dau ɗan akuya ya ci ko tumkiya ko rago zai zo da shi da suran ta wannan abun iya boda baya baya tana a saman shi in an ci annabi ce idan hili ka ci na wani ɗani guda ya ce zuwa ƙasan bakwai za a lauya ma wannan abun a wuya a ka haka Allah kaddara duk girman wurin aka ba haka kada bakwai idan ka ci metar daya dan na mutum ba naka ba ta gona ko ta hili ba naka ba annabi ta gobe kiyama za a dora mai shi har zuwa kasan bakwai haka idan mutum zai zo gobe kiyama da lodi da lodi lodi na kirki kuma za a ji kuma do kuma do kuma kuma dole ka doka dole ka doka dole ka doka sai ka doka kuma Allah kiyaye yace ala sa'a ma yazuru bayan jan hankali Allah ce abinda suke ɗoka na lahi ya yi muni ya yi muni wa malhayatun duniya وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو إن رأيوا الدنيا mahi yawa abinda take ciki ta kumsa a cikinta cike take da abin wasanni da abin shagala dukkan cike take da abin ɗaukar hankali wani zai ɗauki hankalinka ya raba ka ya mantar da kai da matsayinka ya mantar da kai da inda ka dosa ka shagala gaba gadi ka manta da wane ne kai me matsayinka kai a wannan duniya ina ka sa gaba kun ganka cikin wani mari ka tafi ido rihe ba ka da wani tunani he wannan abun kai kuma ga manufarka mutum da ɗan adam a wannan ƙasa ka san wata halitta ce wadda aka ba doka kuma ake kula ake lura da abin da take yi ba tana ƙarƙashin control ba wani abu naka daban wanda yake fita ba ƙarƙashin kula ba ta Allah kana da mala'iku masu rubutu masu kula da abin da kai ba a barin duk abin da kai a rubuce ki ana ganin ka kuma lokaci gare ka kaidade wannan duniya inda ka zo haka zaka tafi ka barka yanda da aka yi babu kai aka yi ka a yanzu kuma da za a kai babu kai kenan wannan lokaci da aka baka shine ga mai hankali ya yi kokarin kahin da yalan da aka baka lokacin da aka baka ka yi kokarin shirya ma kanka rayuwa da kasa gaba ita ce rayuwa ta lahira don kowa san yi dosa da wanda ya ka aka da da ka aka ba dole yan uwa mutum iya so bai so tahiya muke tun da aka halice ka kullum kana ƙara kusantar kabari sun haka ne tun da aka halitta mutum tun daga cikin babar shi aka busa ma rai kullum kwana ɗaya aka yi ƙara gaba kake in kabari ga shi ne kilo dubu ne kullum kana fa kullum kana fa kai ka je ne kullum garin Allah ya waye gaba ka tsara to wani lokaci ga ɗan adam ko a kaya mance da shi ne mai wannan matsayi wanda yawan duniya barin ta zai ga hannu lokaci dan uwa mutum saboda lamarin duniya kaga ya karuce mu Allah ma kaga ya tada hankalin shi kamar duniyar ya zo so da yawa dan adam in kaga iya iya shiga wani hali mugu hali wallahi mantawa yake da iya mutuwa zai dauki rayuwa kamar rayuwa ce yake a wannan rayuwa ta abada in bai samu wani matsala zai bai da ta wani kalkin na abada matsala kaza in mai kurum bai tunanin ashe akwai karshe idan kana tunanin a wannan abun iya da iyaka iya da lokaci kenan abin iya rage maka in ma in jin daɗi ne ta hauka za ka rage in matsala ce za ka rage domin ta ƙare lokaci gare ta eh komai yan lokaci sai ma mu shafi ke cewa la tahzan wa la tafrah bi shay'in fa inna shay'an lahu baqa'un yace kun gaddar da haka wani qada'u fa mal ya hawar duniya baqa'u ma mu shafi ke cewa eh daɗi da wuya ba ba mai dawwama kaka damu ga gajiya don canjin lokaci ko dare ko rana kasa mata matsala kasa gajiya ba wani mai dawwama daɗin bai dawwama wuyar ba mai dawwama ko na da ƙare ta ta ka zama to namiji dir hukumci da Allah hukumta ka zama to namiji mai jibiri ko mai zai huce yi kokarin kai dai a wata hanya kake kenan Allah ya ce wa mal hayatud dunya illa la'ibun wala rawar duniya bana bace illa kayan wasa da shagala wala darul akhiratu khairun lil ladina taqul amma gida na lahira shine mai yihici akan na duniya amma gawa lil ladina yattaqun ga waɗanda suke jin tsoron Allah sune gidan gidan lahira yihiye musu gida na duniya afala taqilun suna ba ku hankalta ku gano matsayin rayuwar duniya mana katta shagaltar da ku ta raba ku da abin da yake da muhimmanci gare ku ta taimake mu Allah sa mu cikin masu hankalta
قد نعلم أنه ليهزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجهلون نعم نعم يا wani babu ibn ibn kasir ke cewa tana cikin tasiliya ma'ana a kwantar ma da annabi sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah hankali kakka damu ka ajiye hankalinka Allah ce kada na alamu innahu la ya hazunuka ladi ya kulu Allah ce haƙiƙa mun sani Allah ce na sani mun san lalle abinda suke waɗi na maganganu kanka matsayi mahaukaci boka kaza kaza Allah ce lalle mun san da wannan abinda suke waɗi gare ka yana bakanta maka rai Allah ce suna kana iya bata maka rai talle a matafa innahum la yukadzibuna wannan mutane duk irin wannan abin suke hudi a kanka hakikanin al'amari ba sa iya ce ba sa iya cewa kai makarci ne ba sa ƙaryatar da kai cewa kai makaryaci ne wata ruwaya ta turzi ne abuja da ke cewa ya muhammad mu ba ma karyata ka amma muna karyata abin da kake kawowa eh bikinan amma me a nan a karan kansu sun san manzon Allah bai karya ba makarici bane karkashin wannan ibnu kasir ya kawo ta ruwaya imam zuri kan wata rana abu jahal da abu sufyan bin harb da aka zubin sharif wannan guda uku suna cikin manyan manyan masu adawa a garin maka da da kira annabi sallallahu alaihi wasallam abu jahal aka zubin sharif abu sufyan bin harb sai ashe su idan dare yayi zuwa suke gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sai gidan manzo annabi sallallahu alaihi wasallam sai gidan shi bayan katanga idan yana kiyamul layl suna shuraren abin da yake karanta na alqur'ani su je su shuwa da kyau wasu amma suna annaba da ke kyanar da tahajjud cikin dare haka halin sai wata rana kamar da ruwa ta zo da abu sufiyan abu jihal aka zubar sharik kowa sun je a lokaci guda a ranar guda a dare guda sun je ya suka kwatse a yau kai ne kai ne kai ne kai ne kai ne kai ne kai ne abin da kai shi kawo ne kowa abu da kashi guda ne a shi zuwa suka suna shirarin ƙurani to yanzu kun ga mu ne a garin nan muke adawa da wani mutumin wannan shabab ke matasan ƙwarishawa ba suke goyon bayan mu mu ne a gaban adawa kuma a gaban adawa wala in suka ji abin ba zai kyau ba za za ka fitin a wannan zarar kun mu dangana kan kazawa shige shige washe gari sai kowa sake wuri zawa zaka wallan zawa zaka yi sai wannan nan ya koma ya kira ta can ashe kowa zo an tsare aka sake kwatsewa kowa zai kaɗan wanshi da kai wa kai mega kai mega kai mega ka kowa zai kaɗan wanshi din aka aka watse sai suke kwana uku a na uku na aka zama aka aka yi alƙawari mu'ahada cewa to wallahi daga yau kan mu ƙara zawa yi ƙarfi ta sani cikin gaskiya daga yau aka ce ba ƙara zawa cikin da saye sai shi ɗayan aka zuba shirik sai shi ya tafi gidan abu su fiye ya ce a ba su alaba ya ce to abin da yawa kana kwana ɗaya yau da kwana uku duka wajen muna zuwa don allah zan tambaye ka abu su fiye abin da ka je kake ji a wajen muhammad me za ka ce aka zuba shirik ya gawa abu sana kana ya ce wallahi aka nasa ce abin da na je na ji wasu kalmomi na gane ma'anarsu na samu suke ne amma wasu ban gano ba tsarin cikin ce ni ku haka wallahi daga nan a akwai mu sai wuta da gidan abu su fiye jina abuja ne ya ce ya balakam ga shi dai kwana uku dai muna kwatsewa me ka ji me ka za ka ce kan abin da ka ji muhammadu ci kai abin da zan gaya maka wani mu da muhammad mu da banu abu da mana mu a garin makka muna gwagwarmayya ne famiki mu da tasu in suka bada mu bada in suka bada abin hawa mu bada zama da abinci mu bada muna gwagwarmayya ne ta fami to muna cikin wannan gwagwarmayya kurin sai wani bulk ya bullo a gidan su ce wani annabi amewa ya sama to da Allah idan muka yarda an wa banu abu da mana wayi to me saura a gidan mu to da ka gaji gaskiyar magana ce wallahi ba mu ce ƙarya amma ce har abada ba za mu amince da Muhammadu mazo ne ba kurin kurin hasada ce yace ba zai karfin baiwa yarda a ce Muhammad zo Allah ne idan na amince kenan shi kenan sun kare amince nan ka ji kenan gurin amma ba dan ba cewa ƙarya ce kurin ɗan tere ne na duniya matsayin duniya ne kurin Abuja ne ya tsaye ya shiga gaban adawa amma ba dan ba cewa iya ne manzo Allah ƙarya ke wannan haka halin su yake sun wannan kuma yawa jin abin mutane kenan da usulubin Qur'ani so suke su shurara kurin su Qur'ani Qur'ani ya kama zuciya ba da kama zuciya gaskiya ce da gaskiya haka tsarin shi ne haka Allah yi shi ina tunai ku diba ta sala Abu Bakar Siddiq lokacin Abu Bakar Siddiq kumci ya kumci ya wuta zai hijira har yayi nisa ya gamu da ɗaya cikin eh anan ɗaya cikin shugaban Quraysh da aka ce Abu Dagan ne cikin kwasan Qurayshawa yace na zo Abu Bakar yace ai yace an matsa mu an tsangwame da kan bautar ubangiji na zan huta ne in bar makka in je in hijira in sanar zan bauta ma Allah kurum zan tafi duniya da zan ma'an zani kurum zan je bar garin makka ne kurum in je wani wuri in zan samu dan bautar Allah kurum yace ya babaka kaman kai za a huda da gari a halinka mutum ne mai ɗaukar ɗawainiya mai ɗaukan baki mai ɗaukan wahala kaza kaza dai abu a hirin abubakar ya ce muje ba koma gari suka zo cikin majalisun ƙwarai shawa ya ce daga yau abin zan gaya muku abubakar yana ƙarƙashin ma'ana kulawa ta na ba shi kariya kawai da taɓa shi ka je ka bauta ma Allah ubangiji na kuma ta yaka abubakar ya koma to sun san wannan magana a ba su san kariya abubakar sadiq Allah ya ba shi murya ko mai jan hankali ko mutum ina ina karatun da kuka yawan kuka yake ina karatun Qur'ani iya kuka sai ashe me yake wakana in dare iya iya sallah matan Qurayshawa da diyan su suke zuwa suke kiyo gidan shi har suka yawa su ture mai katanga ko zana da ni su hada sau sau sai shi Qur'ani kullum abun har ta kai kullum su hada rub da wa abun katanga da wada suna shi kullum Qur'ani kullum wani abun ya yi buwaye mutane maka kuma sai ga abin kuma ɗiyarsa suna ana fitar ɗiyarsa da matansu ana fitar su suka ce bindigin na ka gaya wa ba suka yanzu ba shi kare da ka gaya abubakar abin da yake mun ce bauta mu Allah a gidan shi amma iya bayyana da karatu iya fitar ɗiyar da matanmu ya haka bayyanarwa ta zo gaya abubakar ya ce wani ya ce abin da kamun nagode daga yau ba na buƙatar kariyar ka ka rike kayanka duk abin zama amini ya ce bana fatawa to wani umar ke kira qur'ani haka haka haka ki qur'ani mutun iya hina kullu kiya amma kan tsarin daban ne da magana wani daban ne tsarin qur'ani tsarin shi daban ne fa mutun zai da kace shi qur'ani ya kuka amma bai san me yake cewa ba ya shi wani ya kuka amma bai san bai san me yake ba Allah ki Allah Allah shi da mu yace Allah yace kad na'lam innahu la yahzunuka alladhi yaqulun Allah ta haƙiƙa mun sani sarai iya bakanta maka rai abin da suke hudi amma fa innahum la yukadzibunka wanda mutane ba sa iya karyatar da kai walakin zalimin bi ayati llahi yajadun kurun wa'inna zalimai kurun suna gardama ne bana da lawan fir'auna Allah ce wajahadu biha wasakarata anfusuhum zulman wa ulwa suna jayayya ne da gaskiya a baka har gowa amma a karan a cikin kofon a cikin zuciyar sun sare gaskiya ce amma da cikin adawa ba sai da ba ana hadawa da shi amma a kar a zuciyarsu sun sun sare gaskiya ne waje hadu bi Allah ce sun ga dama amma wata kada ta an fusu amma a cikin rai sun yi kini wannan abin gaskiya ne kin so da yawa zaga mutum iya adawa iya fada da gaskiya ko ba dan ba wai a cikin ran shi ba a'a wannan kullun wani wata manufa ce daban wani kare wata manufa ce daban ba dan ba wai a cikin ran shi iya ga abin da ke da gaskiya ne Allah ce walakin zalimin bi ayatil lajadun kudin wanda suke azzalimai kudin suna musu ne suna gardama ne ko suna jayayya da ayoyin Allah da Allah ce gaba ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين na'am Allah ce wala kad kudibat rusulun min qablik haƙiƙa an ƙaryatar da manzanni kafin kai dan kai ne ma a ƙarshe kinan ba wani abu dinna ce yana ba annabi hakuri ne irin abin da yake gamuwa da shi na cikas na adawa
duk da ga manufai shi iyaye na fito daga cikin duhu amma suna adawa da shi Allah ta gaya wani abin ba gare ka aro ba wala kada kuzibat rusulun min qablin haqiqa an ƙaryatar da manzanni kenan da dama kafin kai gajiyawa suka yi bari suka yi fa sabaru ala ma kuzibu sun yi hakuri akan ƙaryatarwa da aka musu an ba su kashi an kore su duk wulaƙanci na duniya mai ba musu ba manzannin Allah an kashe wasu amma ce fasabaru alama kutubu suka yi haƙurin ƙaryatawa da aka musu kenan nan kai ma dole ka yi haƙuri ka yi koyi da ‘yan uwanka manzanni ka yi haƙurin ƙaryatawa haƙurin wulaƙanci ya ce wa utu an cutar da su duk irin cutarwa da zane annabawan an cutar da su an musu sharri an musu wulaƙanci an jiyata su annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake ba sabai labari abin da ya kana da cewa Allah ya cikin ya gana cikin annabawan Allah an ji ya tashi jini jina a jikin shi iya zuba amma iya ce Allah gauta ma dun mata ba sani bane ba Allah gauta ba sani bane ba Allah har aka manzo Allah out an mai jina an fasa mai kai an kare mai hakori duk wani abu da annabi an kai da shi kurin a Uhud jini ya ce tun daga ka jinin shi iya zuba har da tiki akan shi an karya mai haƙuri ruba'iyya wanda kurin kaɗai ya sauran Allah kan da kaddara ba dukkan ala Muhammad ya mutu alƙutulun Muhammad an bada an kashe Muhammad an kashe shi kurin misabai ma zama abin yawa kana tunda daga baya Allah sa duk da mai yanwa sun gaishe kuma sun kai mai harin a mutum amma da Allah bai kaddara ba sahabbai suka bada kai suka yi shahada an a halabo kibiya mutum ya bare kana kallon ga kibi albota albo mishi da sun gaishe ta bi zai bara kibi ta harbe shi a bugo mashi mutum ya tsaya ya tsirgar mashi an ce a wuri guda da mutum sha biyu suka shahada sha biyu suka shahada a wuri guda ya sha biyu sha biyu suka shahada a bugo wannan kare a bugo wannan kare sun gaishe kullum sun su gama da shi sun sun hawo sun kare shi kullum lakaci ana ana lakaci cikin gargarkon ba dan kasuwa ba sakakken gargarkon na hakika ba na kasuwanci ba na aiki ne ga ba ba da tsere ana bugowa haka suka mishi suka suka suka suka kwanta sama shi anan akan sabu ya kare ba suka cewa shi kun so shi halmu an me ya zo kansu abin kaji abin ka karanta uku daga abin mamaki Allah ka yana abubuwa kenan haka to kenan wannan abin da ya same shi kaka damu haka aka wa sauran manzanni an karyatar da su an cutar da su kuma suka yi hakuri kenan kai ma kakka gajiya yace fasabaru ala ma kutibu wa udu hatta atam nasaruna an karyatar da an cutar da sun yi hakuri kan karyatarwa da cutarwa har nasarar mu ta zo hatta atam nasaruna yana karshen al'amari za a sha wuya ayyukan mai amma karshen al'amari Allah na ba da nasara ga manzannin shi nan Allah yake cewa wala mubaddila li kalimatillah wannan ba mai canza kalma mana hukumcin Allah abinda Allah ya riga hukumta wannan mai kalmar Allah Allah subhanahu wataala ya riga ya hukumta cewa ba da nasara ga manzanni ta wala kad sabaqat kalimatuna li ibadina muslimin innahum lahum mansurun wa inna lahum ghalibun Allah ce haƙiƙa war sabaqat kalimatuna haƙiƙa wata kalmar mu ta riga ta gabata kenan Allah ya riga ya hukumta da ibadar musulmin Allah ya riga ya hukumta ga bayin mu manzanni cewa Allah ya hukumta innahum lahumul mansurun manzannin mu su ne masu nasara za a sha wuya a wagar mai aulakancin amma karshe Allah zai ba manzanni nasara yace wa inna jundana lahumul ghalibun rundunan mu ita take da rinjaye duk inda abeja wani wanda ce kataban lahu la'agaliban ana rasuli inna la qawiyyun aziz Allah ya riga ya hukunta cewa Allah ce Allah ce shine zai rinjaye da manzanni shi Allah kuma shine mai karfi mabuwayi kiran wannan shine kalmar Allah nan abinda Allah ya riga ya hukunta na ba da nasara wala kad sabaqat kalimatuna ce kenan wata kalma ta Allah ya riga ya hukunta cewa dukkan manzanni ma'ana da masu kama su in dai rundunar Allah ce za a yi a ja a ja a ta fama karshen al'amari in dai gaskiya da ƙarya ne dukkan yawan girman ƙarya za ta rushe Allah zai bada nasara a kan gaskiya wannan duk tsawon zamani kakka damu shi na ake gaya mushi ga abin da ya wakana manzanni sun zo an karyatar da su an cutar da su suka yi haƙuri har nasarar mu ta zo kuma wannan hukunci na Allah ba mai canza shi yace wala kad ja'aka min naba'il mursalin ai Muhammad an zo maka labarin manzanni an baka labarin annabi nuhu ji ba annabi nuhu ba labarin annabi mai nuhu bi ba mai duniya ta bisha ba an baka labarin annabi nuhu an baka na hud an baka na salih an baka na shu'aib an baka duk wani annabawa an baka labarin su musa da harun ke wannan kenan nan me nan kenan jan hankali shi ne ake kai ya manta domin kullum kana shiga matsala amma ya tsira maka a ka tuna halin da kake ciki ba gare ka waro ba an wawa ne an wawa ne kuma ka tuna dama mun baka labarin wa'annan annabawa yanzu ka rayu cikin mutanen su ina abin da aka musu yanzu ka kukur maiya duk labarin ya zo na nuhu alaihi salam na hud alaihi salam na shu'aib na salih na musa da fir'auna duk wannan annabawa wallah ne na isa duk labarin a ce Allah ce mun baka labarin manzanni eh mun baka labarin manzanni wanda kenan zaka anan zaka karanci halin manzanni ko alaƙar Allah da manzanni yadda abin ya kasancewa an sha wuya an sha wuya karshen lamari Allah ya ba nasara har ma an manta kuma da banu wa salam to shekara kullum ta wa'azi dubu ba hamsin da nasin Qur'ani dubu ba hamsin ne kullum ta wa'azi ce ta duka ta kawai hoton shekara 63 shekara 950 ta wa'azi kullum mutum da ka yan kaɗan suka yi wa'azi ‘yan kadan to ya kai sai da Allah ka azaba suna kallo Allah halakar da su da haka ya ce wala ƙarja aka min labin musulmi lalle labarin manzanni ya zo Allah ce wa in kana kabura alaika iraduhu in abin da suke na kau da kai na bijirewa idan har abin ya dame ka ka na ma'ana in ka gajiya na Allah ke magana da bawon shi annabi sallallahu alaihi idan har kau da kansu ki imanin su abin ya yi ma girma ka kasa hakuri Allah ta fa in istata'ata an tabtaghi nafaqan fil ard aw sulaman fi sama fatatin bi aya shi Allah bai so ka aya ba ka ne waya ka aya ba ka gani ko sai maka da Allah shi Allah bai ne ka aya ba bai kawa bai ne ka ba to kai kana nema ka aiwa ka ba in ka damu ka kasa gajiya Allah ce kai mana Muhammad sallallahu alaihi in kai idan zaka iya kai wani rami a cikin ƙasa ka ta can kai ta gina kai ta gina ka ta gina ka ta masa wani abin mamaki kai ka ayi nake ma'anar nan kai ka ayi da kanka shi da Allah ke mishi in da ana wajen zuwa kai ta aya su yi imani don su yi imani ko su iya a Allah bai so ba yace kuma kai mutum an kai ka iya kawo ayar kai shi kai rami a cikin ƙasa wani dogon rami don su tarar kasa ka zo musu da wata aya ko ka kawo ko ka yi wata kuranga ka yi kuranga ka hau sama a kallo ka hau sama ka yi sama ka kawo ayarin sama don zai iya na ma'ana me Allah bai so bai yi kakka dama kanka don magana kawo aya abu ne a hannun Allah shi ne in ya so zai kawo aya kuma ya tabbata an wannan al'umma wannan al'umma ta dangin mai ce a annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi rishin wannan kawo aya da ba musu ba shine rahama gare su domin sunan Allah idan kuka nemi aya aka zo da aya kuka imani Allah bai bari ku zanen ku zama guda ne kinan kin kawo aya rahama ce ma gare su su duk ki alheri ne a in aka nemi aya aka kuka iya kun gama zalu to shi yasa kenan wannan kin kawo aya kan shi wata rahama ce gare ku eh a rahama ce gare ku yace kenan in kai kai ka je in istata'ata falin ta ta'ata an tabbatar na fakan fil arz in ka iya ka je ka nemi wani rami a cikin ƙasa aw sulaman fi sama ko kai wani abu mata takara ka je sama fatatin bi aya ka je ka zo musu da aya kai kawaye in abun an ka iya kawo ka je kawo Allah ce walau sha Allah da haka kenan wani abu na san abin da bai yiwa bai iya bai iya kun bai yiwa da haka Allah ke ga mushi walau sha Allah wala jama'am ala huda inda Allah ya so sai tattara kowa akan imani akan shari'a shi Allah bai so ba nu Allah ka cewa walau sha'a rabbuka la amna mafi da kullum jami'a inda Allah so la amna la amna mafi da kullum jami'a kowa ya imani inda Allah so to shi Allah bai so ba kowa imani me yasa yayi wuta yayi aljanna Allah yayi wuta yayi aljanna ruwa da wani bukhari ruwa ne ruwa ta tabbata da nabi ya cewa Allah subhanahu wataala ya halittu wuta da aljanna kuma ya yi alƙawarin rantsuwa kowace sai ya cika ta sai ya cika wuta sai ya cika aljanna suna ta cewa ta ɗin cika wacce dama aljanna ba an magana girman girman ta fadinta sama wata wadar duka wannan kuma ce an cika aljanna eh ruwa ta tafata abu mun magana an san cikawa wuta cikawa ce ta adanna he ma an danna ba wuri halmin mazid halmin mazid sana ne ma ƙara ko ana tura ana turawa ƙarshe sai Allah ya ɗora kawai shi ya ɗora ta za ta ƙara za ta ƙara ɗak ɗak kun sa'a babu mana babu ta cika babu wuri ana ana tura ana tura amma ita aljanna ya ne cika aljanna annabi ya ballaba sallallahu alaihi wasallam cewa aljanna Allah zai raba gidajen aljanna a raba a raba a raba a raba amma abin da iya da girma iya da yawa zai raba a raba a raba gidajen a samu gidajen bid ba kowa da a raba kowa samu ya samu kowa ya shi amma ga wasu gidajen bid ba masu saboda abin kasa abin yawan ya kai wadata ta kai wadata Allah zai halice wasu bayan shi ta su ciki kowa abin ya shi ya ishi kowa ya kowa ya wadata ga sunan gidajen fil a ruwa annabi Allah zai halice wasu bayan shi ta su kenan kowa bai bai bukata kowa zai shi bai bukata kai bai bukata kai sai ayi wasu bayan Allah sa saka shi ta kenan shi Allah ya yi wuta ya aljanna kenan rama kenan hikimar Allah don a an samu dan duniya wanda kangare ne to san mai biyayya haka ne shine tsarin kan shi sa kenan Allah ba mutane kan bai wa kowa imani inda shi Allah so kowa zai imani kuma Allah yana iya zuwa ya ce kawo da wata aya wanda dole kowa ya kada imani in wani kana kan hutu shiga daga ci yau Allah zai zo wata aya dole kowa imani kowa zai kada yau shiga daga ci ma Allah inda ya so aya ɗaya ne sauko kowa zai imani ba mu yi saurin kai ba mu yi saurin kai ba mu yi saurin kai wallahi to kai yanzu ta adam kai kashi ma ana kashi ba kashi zaka ta iman daga a ce kashin da wutawa kun ba kashi baka iya ko tsari ko tsari kun bai wutawa an baka da shi kun ya zaka yi sai daga daga daga kauya dole daga daga kauya dole daga kauya wutawa kun aiki ne sosai aiki abba sai kai wajen wajen wajen likita gidan gidan indiyalis daga na'ur ɗaki ne guda manyan ɗaki da aka fada fare na'ura ce wanda kai ba san ana aikin ma ba san ma ana aikin ma a cikin ka na wutsari na'ura ce aka samu matsala ta dan taimaka maka wa idan abin ka zai bace matsalar wutsari ta bace koda ta bace mai tace wutsarin aka yi wata na'ura an kaga budin dukan an kaga a fara a fara kaje kalle ka gaba ɗaya wani dole a fara da sanar ruwa sanar duka ne waka sanar sanar wajen sanar na waka sanar wanda kai ɗaya abin yi aikin da take yi wai aiki na dan taimaka maka ba ta mutu gaba ɗaya ba ta mutu gaba ɗaya ba a ta mutu ba a ɗan taimaka ma koda da ake take a ɗan taimaka mata ka ga na'urar da aka jera kai ba san wani ba san wani sai lokacin da ka je ka nema wutsar yakiya za ka sana yi sai ka je kai kai ha ba ɗan uwa wani ya ba labarin wani wani uban Allah ne wutsar yakiya aka buga aka buga aka da likita to abin ya kai mara ta cika sai likitan ya ga maimakon ai wannan asara da tiyo ya sa wata kato allura da kato allura na allura ta duloki katuwa kun sai aka caka daidai mutsarin fur sha wallahi mana tsaye mutsarin iya tsaro iya karewa kun ha barci duk wani allura kun tsaya da ji ba katuwa allura aka caka mishi aka caka a gaban kun aka caka kun tsaro ya ta kaza mara mara ta kaza tsari wallahi ta yi kuna tsaro tsaro iya karewa kun ha barci ya zama lafiya da kare hawa dan uwa mutum shi kan shi daga mutum to Allah da barka kaga mutum ya tusa ta barka barka ya haru tusa ya barka la ya haru tusa abin baka son a san kai kaje likita wala kaje likita da ya haru tusa ana barka Allah na ji wani mutum ya ya ya ya ya wani ya ta ya mai barka ya mai barka ya haru tusa ya haru tusa shi na ke barka ana ana mai barka haba dan uwa to da haka kenan kurin Allah shi ne in ya so dole ka yi imanin dole ka yi imanin da kanka ba wani magana ba dan waka diba dan Allah ba wa san kurin ya kan gare mu Allah ni'ima ɗaya ta cikin ka inda Allah zai barka ya ce ka kula kurin da aikin gaba ɗaya a cikin ka an baka aiki baka ga komi a cikin misali yau kurin aikin oda aikin anta ko aikin tumbi aikin ɗaya cikin wani bawon naka a ce kai zaka kontrolin shi in ka bari zaka mutu an baka aiki shi kenan ka gama yau aiki ɗaya da waɗannan abin suke suke rayuwa ɗaya a ce an baka kai zaka kudura ka kula da kyau in ka bari kai zaka zaka mutu haba me zaka yi ɗaya aiki ɗaya ita da mazu cewa ba mu zuciya ba mu uwa ce ba mu karanta a baka wata koda ko wata anta ko wani ga sanan dai wani tumbi ko na awakin da yake a ce kai za kula da shi kakkai wasa da shi masu zama ba ruwan ka sani ba an ta ta aikin ta koda ta yi tumbi ya yi bil ta wani kocin ba za mu kai ba duk da yau ka shiga cin ka tabu ka sha ruwa ka sha kunu ka sha kwai ba kai waye duka duka cin ka abin komai da duka cin ka kai daya ka sa tu ka sa kunu ka sa mangoro ka sa ordebur ka sa waye sai ka sura ba ruwan ka kana kwance ba ka san ma nan can a gyara can vitamin A vitamin C vitamin A vitamin wace ke nan duka ana hudda ma ana sama a sama a sama ba ruwanka a san ma ana yi ma haba dan wa gaskiya idan mutum gode ma Allah an ka diba kurin kanka kurin sai ka cewa wa fi anfusikum afala tubsirun kurin ka tsaya ka diba kurin irin abin da yake kanka na ni'imar Allah kurin sai zaka ma Allah godiya Allah shi eh muna cikin wata ana ayace Allah yake cewa kenan walau sha Allah la jama'a ma'alal huda inda Allah ya so da ya tattara mutane duniya gaba daya akan shirya dan haka kenan bai so ba fala takunanna minal jahilin kakka zamanto daga cikin jahilai mana wanda ba su san ba irin wannan tsari na Allah cikin bayin shi an gaya maka ga manzanni sun zo an cutar da su an ƙayatar da su sun yi haƙuri amma ƙarshe Allah ka nasara kuma wannan haka an baka labarin manzanni da dama to kiran kakka zamanto layin wanda suke bata sani ba na kira na ba na haƙuri ya kai kai damu eh kai shiga layin jahilai ya rinka damuwa da halin mutane shi haka mutane suke dan wa idan wannan an ga annabi wannan kai wa a yau an to azi muki ba ma yi suna ta sana ta irgili haka an wa manzo ba lakai an wa manzannin alamar wani gaddama da jayayya suna yi an ce ƙarya ce fa kai da ba kowa ma da an yi zikiri da malami ko mai wa'azi an ce ba a yi muki ba a yi kaza kaza me zai me zaka ta tada hankalinka kai dai kai abin da yake kanka shine isarwa shine kuram ka isar da sakon Allah kuram magana shari'a abu ne hannun Allah mai rabo ya imani mara rabo ba kai kai shi ba shine kullun naka amma idan ka biya bakin cikin sai ma illa Allah ya ce innama yastajibu alladhina yasma'un innama yastajibu alladhina yasma'un wal mauta yab'athuhumullahu thumma ilayhi yurja'un وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون نعم الله سبحانه وتعالى إنما يستجيب الذين يسمعون kurin waɗanda za su amsa kira da kake waɗanda suke shurare wanda suke da rayuwa masu imani kenan tadin zuwa makana hayyan rufin kawai alkafirin kenan waɗanda suke ji masu imani masu rabo su ne kun za ta amsa kiran da kake yi amma wani mawuta ya ba su mullahu waɗanda na matatu ma na kawurai su matatu a nan kawurai marasa imani su na almauta kamar kamar zaman matatu suke duk wa'azin da ake bai shiga yana kana ma matacce magana haka suke su kuma waɗannan ɓangare na marasa imani ya ba a Allah zai tado su gobe kiyama sun ma'ilai yurja'un Allah ce gare shi za a maida su don yin hukunci gobe kiyama kiran ba ruwanka abin a hannun Allah yake kowa zai koma ga Allah amma wa'azinka kai wa'azi zaka kurin amma maganar karɓar wa'azi ko shirya he mai rabon shirya zai shirya muna fatar Allah subhanahu wata'ala ya sa masu cikin rabon shirya Allah tabbatar da mu akan addini idan idan lokacin mun hata lokacin yayi muna fata Allah sa mu cika da imani shine ina ga karshen karatun mu na yau sai Allah kai mu kenan insha Allah karatun na gobe insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته